yana neman albarka da rigar manzo sallallahu alaihi wasallam sun sallama da manzon Allah ba wasa yasa wani lokacin akan yi abin kirki ga wanda ba na kirkin ba amma saboda a cimma kirkin a wanda yake na kirki ehem dan a ga an sami kirkin daga wanda yake na kirki kamar shi wannan ba na kirki bane amma aka yi masa sallah aka ba da tufafi dan a yi masa likafani dan waɗanda Allah ya su ba da gaskiya za su ba da gaskiya da sababin ganin haka shi ma ya nema shi ma ya nema da mutuwar ta zo sai ya zama yana tunanin anya ko kafa abinda ake faɗa ya zama gaskiya to za a yi a kai ya za a yi in gaskiya ne ya zama an kai to wa buhari da musulun sun waito daga abdullahi umar ya ce lokacin da aka karɓi ran abdullahi ubayi sai ɗansa ya zo wajen manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce yana roƙonsa ya ba shi rigarsa don yi wa mahaifinsa likafani da riga manzo Allah ya ba shi kuma ya sake roƙonsa cewa yana so ya masa sallah sai ya tashi don ya je ya masa sallah sai Umar ibn Haddad ya dinga jan tufafin manzo ya Rasulullah yanzu wannan zaka je kai wa sallah wannan zaka je kai wa sallah bayan Allah ya ce istaghfiru ala tasbihu manzo Allah ce a ai ne ba ni zaɓi ne shi yasa zan masa ƙari a kan sarai sai na mana ce munafiki ne ba ya ce a ai ai masu ko Allah zai gafarta sai dai masa sallah sai Allah ya saukar da wannan shi yasa wannan tana cikin muwafiqatu umara ayoyin da suka zo dacewa da abinda sai da na Umar ya gani ko ya faɗa yanda jalaluddin suyudi yake faɗa ya sa ili wal hadisa ta tafsuru an allazi wafaqa fihi umar wa ma ra unzila fil kitabi muwafiqan li ra'yi sawabi su ma sa'alta an fi abiyati manzumatin taman min shatati fa fil maqami fa fil maqami wa asara badari wa ayati tazawulin wa sitri wa ayatun fi hali badarin auba wa la tusalli ayatun fit tauba wa la tusalli ayatun fit tauba to ولا تصلي نعم
ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ولا تصلي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كي صلى على أحد جواني منهم لمسكين مات أبدا يموت هر أبدا فأتبع يمس السلام wala ta mun ala kawai sai kace za ka tsaya a kabarinsa da jabnin dan binne shi a ziyara ko ziyara a kakka raka shi ka tsaya a binne shi haka nan kakka ce za ka ziyarci kabarinsa wannan wato yake nuna matsayin sai da na umar a musulunci ya sa wasu daga baya su zo su ce ai a musuluncin nan musuluncin da aka nuna matsayin sai da na umar a cikinsa wai sai na umar ya yi abin da yake ka dogara ko ba daidai ba musamman suka kawo lokacin wakati ne lokacin manzana na daga wakati ya ce ku zo ku rubuta muku takarda na rubuta muku wannan takarda a ba za ba za ku bace ba sai aka yi ta maganganu wasu ce ya kamata ku gyale shi yana cikin wani hali ne ku bari ya huta wasu wasu ke cewa a kawo sai da na amare za a tsayin daga cewa ba za a kawo ba ba za a kawo ba a suna kitabullah har maza Allah ce komo a ne ko tashi ku bani waje ya zama ba a rubuta wannan takardar ba suke ganin wannan na sai da na amara kamar ya yi ba daidai ba alhali kamar irin wannan ya gabata gare shi a musulunci ya yi abu ba da yawa Allah ya tabbatar cewa ya yi daidai kamar wannan kamar sanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace da Abu Hurairah dauki takalman nan nawa ka kewaya wanda ka gamu da shi kewayen gandun nan ka ce masa ana yi masa albishir duk wanda ya shaida la ilaha illallah muhammadu rasulullah zai shiga aljanna Abu Hurairah fito ya fara sai ga sai dina Umar sai dina Umar da ji sai ya ɗauki shi a girje ya shaƙe shi ya ce duk wata ta ce manzo Allah ina manzo Allah ina ce to mu je ya dawo shi suka zo wajen manzo Allah ya ce Rasulullah kai kace Abu Abu Hurairah ya kaza ya ce eh ni ne ya ce rasu da zaune a faɗa mutane su mutane su taka tobara su dinga ɗaukar cewa a sun shaida la ilaha illallah ai ba komai a kyale su su yi aiki don za a ce hallihi mai amal a kyale su su yi aiki haka ga sha bore la amin manzan an a sayyidina umar ya kawo shawara manzan allah ya kawo shi ya sa su su ce za su shiga tsakanin manzo da sayyidina umar sun kai kansu matsayin da ba su kai ba abu a sayyidina umar ya fi su sanin manzan allah sau dubun dubu ya fi su soyayya wajen manzan allah sallallahu alaihi wasallam sau dubun dubu shi ya sa dora kai ne ko kai kai inda ba a kai ba me yasa aka ce duk abin da kai ba za ta yi musu rana ba zai musu rana ba saboda su sun kafirce da Allah sun kamace da manzo wala ma na zala da wani ayat sauka wala ma na zala da ayat yayin da wani ayat sauka ma sallah ala munafi wala kama ala kawai ba da manzo Allah da sake wani munafiki sallah ba da sake wa kawai wani munafiki ba bayan sauka wani ayat sun mutu alhali suna kangararru kafiru suna kangararru wannan ma a bar an mutu abin da yasa ce kangararru ne shar da ko isharatan isharata dan nuni wa qul lil adlihi ila an kafir zuwa cewa kafiri karfin adlan bide ne ta yi da cewa yana kafirci a ma zama adali dangane da tsarin addinin bi la ta saban wanda yake kangarare daga nan ne aka samu hikimar nan da take cewa sik lil mutadayyin wa in kana ala ghairi dinika wala tasik lil mustahiqi wa in kana ala dinika wanda yace shi ba shi da wata tsari da yake bi ba shi da wata akida da yasa a gaba kawai duk inda ta yi romo bara a nan wajen to wannan kaka taɓa yadda da shi ko da ya ce yana bin addinin ko da ya ce addinin ka yake bi to kaka yadda da shi amma mutumin da zai ce ga tsarin da yake kai wannan ka yi amincewa da shi ko da ba addinin ka yake bi ba ko da ba addinin ka yake bi ba sabanin ta ƙalo shi ayyukan sa habisa nuna na ne la tobi a ba ta da kowa wani talauci ne ya ƙwaro a lai ba shi da wani tsari da za a can da kawai kyau a lai da yake dorewa a kai shi yau ya iya kudu in kudin ta yi daɗi amma babban arewa ta yi daɗi kuma ya ƙyale kudin ya dawo arewa shi ne dauran yamani idza la aita zalimani wa illa ita ma'adiyan fa'adnani ranar da ka ga mutumin yaman ne yake mulki to ka kowa da aucewa kai mutumin yaman ne amma da za ka ga wanda yake daga banu ma'adin shi yake to ka kowa da aucewa kai daga banu adnana kake tsakiyar ma'adawa ma a kai kai sai ne wani shi abin da yake yi kawai ya sami dama ba shi da wata aƙida ba shi da wata manufa kawai a rayuwar duniya ba za ne duk inda dama ta shi yadda dama za ta zo a yi amfani da ita dan duniya ta samu wannan a ya fi kowa sannan ko ya fi kowa lalacewa a duniya fiye da wanda ya shafe ne wala to jinka ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون ولا تعجبك أموالهم ya rasulullah dan ka ga munafikan ko duk wanda ya kangare wa tsarin Allah amma kuma gashi ya tara dukiyoyi gashi an ji bin tsarin Allah amma kullum dukiya ke ƙara tarawa to wannan yawan dukiyar da ake tarawa kashe kayatar da kai kai ya zamo kai mamaki daga gare ta ko da ba wai dan Allah ya dana su bane Allah yana ba da duniya ga wanda ma bai yarda da shi ba wa auladu haka nan duk ƴaƴan su su kayatar da kai alikuwa kai ta kara da yakin a cikin mai wannan annoba da ta zai yi wani shi da zai waka a cikin wani shi ne isa matuka a can baya an faɗa ya yaura fi jinka wani wala a wani halatu da jinka can wancan halali halatu da jinka wani wala a wadadu inna ma yuridu lahu liyu'azzibahum biha fid dunya liyu'azzibahum wannan ko an yu'azzibahum to amma ta ga mai wutawa a nan dan a ta matuƙa a wajen tsawatarwa daga wannan abu wanda mutane suke yawaita damuwa da shi shine dukiya da yaya dukiya da yaya wa bar salatu ila billahi aya ta farko aka sa fa salatu ujibka wa wala duwawi anan ku aka sa wa wala ujibka ya na ma ta faɗa lahu ta alukun ma da domin wancan da ya gabata yana da mata da abin da ya gabace shi ta sunan Allah shi yasa in adabi ya dace a yi daga bai da ta maguna a sabanin nan da ita wawo tana zuwa ne min lagi jan ne min lagi jan ilat al-basriya al-wawu la tartib nawmiyya yana nan ne shi yake fara ko da babban misali da akari a to fara ta alƙalamu ma da wannan nan wannan aya za ta da ta da abin da ya gabata wa ta bila ya zo da la a fima ta kaddama a cikin abin da ya zo a nan wato aka aka sa ra a nan ko wa ko ko ko suke da nan gona aka sare da shi a nan tawara to jinka wala ko kala to jinka wala amwaruhum wala auladu a nan ko wala to jinka amwaruhum wa auladu wa auladu itina a amda fil auladu na dan isna dan lura da kuri'a a can wa bayyana wa bayyana huna a nan sawa a nan aka nuna cewa da dukiyar da ya'yan duk ɗaya ne abu ne da dukiya ta saba karnace da su wa usba ta lana fili wa azuba kuna a can a ayat da ta gabata ta ce inna ma yuridu lahu biyu azuba da lana wa min anna kuna a nan ko aka ce an yi azuba ishara da nuni la anna lana kuna ana zuwa cewa lamun a can kamar ma'anar su ɗaya da wadda sallata a daidai ba lamun da a daidai wa ta fi ma takardar min hayati annan a can aka ce ɗari azumin a liyu azumin ya fi na hayati duniya wani na da iska da nan ba aka ce fi duniya ba hayati isharata da nuna ila fuskanta hayati duniya zuwa cewa rayuwar duniya a kaskantacciya ce har su za ta sai kwanan fuskar inda a kaskantacci ba ma a kai a ramatanta saboda wulakantuwar wa kala hunaka a can yace wata saka hukumar kare kuma وهنا كافرون أمام أكثر كافرون إشارة الدليل إلى أنهم إذا سوى يعلمون الله ذات أن كافر يسقون الوجه تلك الرسول وشايفون أماكن التي أعدت له ذات كافورا أن أكثر مسبين ذي لأساس إيمان ذات أننا وكافر مزون سنة الجنة idan da a ce ya yi imani amma tun da baka imani ba to ka gani ga mazaunin ka sai nuna masa lauta kuma saboda wannan ya fi damun ya fi zama wa tsanani gare shi to ya fi zama wa tsanani gare shi to kwamina su cirka bishada ta dangane da sun ga wannan mazaunin ta sabu a ruwa rakwas take fita daga rashin kafin Allah da tana kafirai kare wani masu ƙi bai ba shi mummuni sabanin wanda yake mummuni fa inna min sharri man qada fi janna yana kar mazaunin sa aljanna wala ta ruhu illa wa qalu bi dunya dan sa ba ta tuwa sai ko yana mai kin duniya muhibbun lil akhirati min sal lahira yana min sal lahira sanda mummuni mutuwa ta zo masa ya ko yaushe kin duniya ya ko yaushe sal lahira to وهم كافرون وإذا أنزلت وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استاذنك أولو الطول منهم وقالوا وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين وإذا أنزلت سورة وقت ضد أكثر كد سورة كد أبيه سؤال تقاتل كارا من دونه وإنزلنا نفي موسى أصابع نبي تعالى الدنيا rawar tafta lalai suna kafirai wakacin duk da aka saukar da sura ai ɗara ita tuni na ƙura'ani ɓangare na ƙura'ani sura sura da ifatun mutar jama'a salasu ayin bi aqalli hasima yana sai da Abdulaziz Zanzami yake faɗa a manzumatu tafsiri a sura wani bangare ne mai suna a ƙura'ani duk sura ta ƙura'ani tana da suna akan samu sura mai suna ma fiye da goma kamar fatiha sunanta ai sun haura goma to duk sanda aka saukar da sura ta qur'ani ko aka saukar da wani bangare na qur'ani wato anaminu billahi da cewa ba da gaskiya da Allah ku ba da gaskiya da Allah wajahidu ma'a rasulihi ku fita kuma ku yaƙi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam istadana ka ulu dauni minhu masu hali a cikinsu suke kan gaba wajen zuwa wajen ka neman hanzari su da Allah ya ba su hali a maimakon a same su su ne kan gaba wajen amsa kira amma sai su zama su ne kan gaba wajen neman a yi musu hanzari ba sai sun fita ba a daule wato zaul gina ma'abuta wadata wa su ce zarana na kun ma'alƙarai ya rasu mu abin da muke so ka kyale mu in ya so mai zaman mu tare da wanda suke zaune a madina makafi guragu marasa lafiya da mata da yara ƙanana
رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون raro sun yadda bi an yi kunu ma alhawalifi su zama tare da mata da aka bari a gida hawalifi zamun khalifati ayin na ayin nisa'ul lati ta hallabna fil biyuti ai mata da suke zaman su a gida ba su je yaƙi ba Ah, su suna maza amma sun yadda su zamo tare da mata Me mazakutar ta su ta yi musu rana ai ba ta yi musu rana ba wanda ubangiji ya ba shi mazakuta ya ga yana nuna mazakutar a ko'ina ma'ana yana tsayawa ya yi aiki na kirki ya zama yana tsayawa ya yi aiki na kirki yana nuna abinda mace ba za ta iya fitowa ta yi ba to shi zai iya fitowa ya ina amfanin matsala a ce kana namiji ba mace ba amma zuwa inda ake karatu ko zuwa masallaci ya ringa nema ya gagare ka masallaci sai jefi jefi ko sai juma'a ka gwammace a ce da ka taru wajen wata mai gurin hira a nan za a yi sallar a nan za a yi komai amma a taka a je masallaci abin ya gagare ka ka koma da kai da mace duk daya mace ce aka ce ita ba sai ta fito masallaci ba amma kai namiji an umarce ka ka je masallaci an faɗa ma falla zuwa masallaci inna ma ya'muru masajid Allah wa namal billahi wal yawmil akhir wa aqama salata wa ata zakata wa lam yakhsha illa Allah fa afi ulaika an yakunu min al muflihin an faɗa wato yusuf wa fi biyuti nazala Allah an tufara wa yuskara wato a filin fi biroti da zai la'an taifa wa sarfi ya suhu duk sabbin na wufi a filgudu wala sa rija'an nun la tulihim tijaratu wala bai'un an zikirillah an faɗi farlan masu wannan amma ka ce kai ba za ka shiga cikin wannan ba ga rijalu na haƙiƙa an faɗa amma kana da abokai rajuli ne amma da kai da mace duk daya mace ba ta zo masallaci ba kai ba ba ta zo masallaci ba mace ba ta je wajen ilimi ba kai ba ba ta je wajen ilimi ba to ina abin da ake ta gaskiya gani suke ai ko ba haka ba ne lakin to لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون lakin rasul sai dai manzo sallallahu alaihi wa sallama wallazina amanu ma hudun suke mummune tare da shi jahadu sun tsaya sun yaki bi amwalihim da dukiyoyin su da anfusihim da rawukan su dan taimakawa addinin Allah sun ba da dukiyar su sun ba da rawukan su ba dan komai ba dan taimakawa addinin Allah sun yi komai dan Allah hajaru dara wal ahibata fillahi walillahi hajaruhum wallikahu wa ulaika masu wannan sufa da humul khairat duk wani alheri ya tabbata gare su fi duniya wa lahira duniya da lahira bin nasri a nan duniya za a taimaka musu wal ganima za a samu ganima irin wadda ake samu a wajen yaki a lahira kuma wal jannati za a shigar da su aljanna wal karamati za a girmama su za a girmama su a cikin aljanna wa ulaika masu wannan sifa humul muflihun su ne haƙiƙa masu samun babban rabo ayil fa'izuna ai masu rabauta
أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم adda Allah da ubangiji ya tanadar musu jannatin aljanna ai hayya ubangiji ya tanadar musu a hadara ya kawo musu wa yuhazu min zalika za a fahimta daga wannan annal jannata cewa ita kanta aljanna mawdudatun alana saman biya ce a yanzu ba nan gaba bane Allah zai ta haka nan wuta ita ma wuta tun yanzu Allah ya yi riga ya yi wuta ba sai nan gaba ba wannan haqqun udidat kal janna fala tamil li jahidin zijinna daru kuludin lis-sa'idi wash-shaqi mu'azzabun muna am mahama baki yana sai da Ibrahim Lakani yake faɗa a jawharatul tauhid wuta gaskiya ce an riga an samar da ita ba na gaba bane za a yi haka ma aljanna aljanna ma gaskiya ce an riga an halice ta ba wai na gaba bane za a yi kaka ce za ka karkata ga mai musun haka mu'utar zilawa wanda ba abin da yake damun su in ba raunin hankali ba shi yasa kamar irin wannan ayoyin da ahlus sunnati suke gano cewa ai aljanna tana nan to su ba sa gano haka saboda wani raunin hankali da yake damu su to a wangiji ya tanadi aljanna gare su wadda koramu ke gudana a cikinta a hali na fiya wanda in sun shiga su dina in sun shiga ba magana fita har abada suna cikinta zalikal fawzul azim a ce mutum ya shiga aljanna ba fita kulubin bila mauti dawwama ba mutuwa ai wannan shine babban rabo wannan shine babban rabo da dukkan mai hankali zai kokarin a ce ya samu duk mai hankali zai kokari ya zamo ya samu wannan Allah ya sanya mana daga masu rahoto da haka alhamdulillah sau da shaidar al'adun akwai tambayoyi wani da tambaya ne wani masalatan farko da ta biyu wanne ne suke kan ne ai an sha faɗa cewa na biyu as-salatu khairu min an-nawm ai bayan fitowa al-fajr shine daidai akwai littafi da dan uwa sai dai mutar mama darma ya tara akan bayani tara akan bayanin hujjoji akan haka ai dai daga cikin ma abinda zai nuna ma haka ko a Saudiya eh, ko masallacin Ibn Bas ko masallacin Usaimin ba sa cewa as-salatu khairun minan nawm sai an yi kira na biyu yasa su wayannan da suke ganin ai tafiye su ɗaya da wancan wata ɗimuwa ce ta ƙari gare su a wannan bangaren Mm, shi yasa duk duniya sai ka ga masallatai duk sai an yi kira na biyu ake as-salatu khairun minan nawm wai da mutane
وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لكم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم Allah subhanahu wa ta'ala wani subhanahu wa ta'ala ce wa ja'al mu'azziruna wanda suke masu neman a karbi hanzarinsu ai talibuna qabulal al-uzri masu neman a karbi hanzarinsu wa hadha shuhuru bi zikri munafiqil a'raj wannan haduwa ne a cikin ambatan halayen munafikai daga larabawa mazauna ƙauyuka munafikai a cikin larabawa da suke zaune a ƙauyuka ba da bayani a halin munafikin madina bayan an yi bayanin hala munafikan madina wannan masu neman a karɓi hanzarin su yadda gami ta'ifin asali fi zali za a sani mu'taziruna mu'taziruna ne sai aka ɗau mata ta tar aka mai da ita akan aina mu'taziruna ne da asali sai aka ɗau kuma ah, wato ah, tar aka mai da ita zala aka irgaminta a cikin wannan zaldin ya koma mu'azziruna ai mu'taziruna bi ma'anar ma'azurina ana nufin wayanda suke ajeban karban hanzarin su gurgure a bihi akwai kira'a da haka amma kira'ar ba sar'iyya ba ce wato ba sar'iyya ba ce wakil inna hula asul wasu tafi a ba haka ba ne ban wajen umu azzirin bitis daidai bi ma'ana mutakallifin uzuri ka zuba jam'i ne na mu'azzir mai shadda a kansa wato wanda yake dora wa kansa hanzari ba ta gaskiya ba wanda yake nuna kamar yana da hanzari kamar yana da dalili alhali ko bai da hanzari bai da hanzari yana al'arabi daga mutanen da suke zaune a ƙauyuka ai su kane ba wani mazauna ƙauyuka Allah da ƙurin arabi ya ce wanda suke magana da larabci wal arabiyu in an ce arabiyu man da daga da arabiyyati mutlaka shine duk wani mai magana da larabci daidai na birni ne ko na kauye kana da wani amla ko huwa amu min al-arabi ya ko umumi sai da arabu masu magana da larabci amma kuma zama mazauna da yau arabi ko mai magana da larabci daidai dan birni ne ko dan kauye mutum wanda yake zaune a birni ne ko wanda yake zaune a kauye suka zo ilan nabiyyi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallama li yuzana lahu da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya musu izini fil qurudi a cikin zama ne uzuri tunda suna da hanzari suna da hanzari fa azina lahu manzo sallallahu alaihi wa sallam ya musu izini cewa ba sai sun je yakin ba wa qada alladhina kadhabu Allah wa rasulahu wanda suke wa Allah ƙarya suke wa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ƙarya su ko suka zauna ba tare da zuwa neman hanzarin ba bidiyar imani wanda suka wa Allah ƙarya da suka ce mu su mummune ne suka wa manzo Allah ƙarya da suka ce su mummune ne alhali su din nan ba mummunan bane min munafiqil arabi daga munafiqan larabawa mazauna ƙauyuka an majil lil itizar suka zaman su ba su zo dan neman wani hanzari ba ba su zo dan neman a karɓa hanzarin su ba ai fa mu gane sun kasu gida biyu kenan fariqun ja'a wa tazara li rasulillah sallallahu alaihi wasallam kazuwa ɗaya ɓangaren su ne wanda suka zo suka kawo hankalin su ga manzo sallallahu alaihi wasallam suka ƙarya wa ma asadu wa gafana a su ne banu asadin da banu gadafan ita da rubi zuhadi wa kasarci iyali sun kawo zanen cewa suna cin wahala ga shi iyalin su sun yawa wa fariqul lam yati aslan akwai wasu kuma kungiyar bangare na biyu su ne wanda gaba ɗaya ma ba su zo ba gaba ɗaya ma su ba su zo ba wa kazzabu bi tabibi bi tifaqi sawati anan kazzabu ba kazzabu ba dukkan makarantun nan bakwai kazzabu ba wanda ya karanta a cikin su kazzabu wa qura shuzuzan bi tafsiri akwai qira'a amma ba sab'iyya ba cewa kazzabullah wato kamar sun dangana Allah ga cewa abin da ya faɗa musu ba gaskiya bane tunda sun kasa fita Allah ya musu alkawarin za su sami nasara za su sami ganima za su sami kaza amma sun kasa fita saboda suna ganin ba fa lallai su sami nasara ba yasa suna ganin abin da Allah ya faɗa musu ba gaskiya bane kenan sai yusibu lazina kafaru minhum azabun alim da sannan azaba mai radadi za ta samu wa'annan da suke kafirai a cikinsu da sannu azaba za ta samu mai radadi za ta samu wanda suke kafirai a cikinsu ayin lazina samaru alai wanda suka dore su kafircin wa'ata bi min ya zo da min isharatan ila anna ba'arhum aslama da nuna zuwa cikinsu cewa a cikinsu akwai wanda suka dawo hanya madaidaiciya akwai wanda suka dawo suka musulunta ko ka zalika haka ko lamarin yake a sai su ibn zuna a kafaru minhu minhu a dukkanin su to laysa ana ru'afa ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم a laysa ana ru'afa ihsan ba wani laifi isu ba wani zunubi fita hannufi akan cewa ba a je yaƙi ba fita nufi a cikin in zuwa barin zuwa yaƙi ana ru'afa bisa wanda suke da su raunana ne هذا تخصيص لقوله فيما تقدم وان آية ta yi tasirin abin a faɗin ubangiji tabaraka ta'ala a can a baya da yake imtiru khifafan wasu kala kamar ita wacce aya ta farko tana nuna cewa da kana da rauni da kana cikin karfi wajibi ne in an ce a fito yaƙi a fito ka fito din to amma wannan aya sun ce tasiri da cewa a'a wanda yake halin rauni shi ba sai ya fito ba kashi na misali kamar wanda suka dattijai tsofaffi wala alal marra haraji kan kakanan ba laifi a kan marasa lafiya kan ummi kamar wanda suke makafi wanda muna da wanda suke masu shamajika masu shamajika wala alal lazina la yajiduna ma yajiduna haka nan ba laifi dangane da waɗanda ba su da abin da za su kashe a wajen yaƙi ba samu abin da za su kashe ba bil jihadi a wajen yaƙi ba laifi a kansu fita nufin a cikin barin fita yaƙi tare da manzo sallallahu alaihi wasallam idza nasahu lillahi wa rasuli wato nufa karin dan talaucin su ba a cikin daga jiya su ka jiya na tawo da na tawo ne uzurata kamar kabila juhai nata da kabila muzaina da kabila uzurata su wa'annan abin da yasa ba su je yaƙin ba suna cikin halin wahala ba su da abin da za su ci a wajen yaƙi ba su da abin da za su bar wa iyalinsu a gida kafin su fita yaƙi shi yasa aka ce to su su zaman su irin wannan aka ce ba wani laifi akan su dan ba su je yakin ba amma kowanne duk wanda aka ce ba sai ya je yaki ba ba laifi a kansa don mai je yaki ba to haka din na kasancewa da sharadi sharadin ko shine idza nasahu lillahi in sun yi nasiha ga Allah wa rasuli da manzon su sallallahu alaihi wasallam fi halin kuhude ba halin zaman su bi bi adamin irja'i bi ne ba li ba wata misalin na sa li ba li ba ne bi ne bi adamin irja'i da rashin kururutawa kan su ki zuwa yaƙi kuma su zauna suna kururuta lamarin yaƙi har wanda yake gida daga dangin wanda suka fita yaƙin zuciyarsu ta rinka tsorata ko su rinka jin tsoron anya ma ba an kashe yan uwansu ba to ba nan ba daidai bane wata su ko jinkirta wanda yake nufin fita kai ba za ka yakin ba aka ce to kana da hujja cikin zuwa yakin saboda wani hanzari da kake da shi kamar rauni ko da tijantaka ko rashin abinci amma kuma ka dawo wanda zai je wajen yakin ka ringa zuka shi cewa ba sai ya je ba ko in yaje zai gamu da kaza to a sannan sai ya zama kayi laifi laifin kin zuwan naka da ka ba hanzarinka da aka yi sai a ce an tashi wannan tunda dai baka aikata alheri ba wadda'ati da yin biyayya da bi yin biyayya shi wadda'ati din ma'adufi ne akan bi adamil bi adami din shi ko tasbidi ma'adufi ne kan irjaji na'am bi adami irjaji wa tasbidi wa wa wa bidda'ati ma alal muslimina min sabiyyin a wato shine to ma'ana abinda ake nufi annal musamman nasiha ta ta'in mai kasancewa ce bidda'ati lillahi wa rasuli da cikakken biyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala da kuma biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shine bi an yukhlisul imana daga akhlasa ne ko shine ta tsarkake imani su kokari a cikin sadar da alheri zuwa wanda suka je yakin su za da abin da yake gyaruwa ga gidajen ana faɗa wanda ya tsaya da kula da iyalin wanda ya tafi yaƙi don Allah ya bar iyalinsa a gida to amma sai ka samu wani ya tsaya da kula da su hakikanin kula ba tare da wani ha'inci ba ba tare da wani nau'i na ha'inci ba to wannan shi ma sai zama kamar wanda ya je yin yaƙi kamar wanda ya je yaƙin nan taimakawa addinin Allah to da kuma rashin motsar da rigingimu kan kuma su sa za sa wani su ya shiga cikin kasala aje ko ko ba aje ba yiwu na shidu bari su sa nishaɗi su kwaɗaitar da sauran musulmi masu ikon zuwa yaƙi a cikin cewa lalle ba abin da ya dace ko ba abin da yake wajibi irin aje a yaƙin waya na hau su hana man arada ta hallufa wanda ya nufin ya zama sa a gida su hana cewa kai ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita amma kai ka ce ba za ka yi zaman ka a gida me kake so ma Allah muslimin na musulmi ba laifi akan masu kyautata aiki wanda dai ya kyautata aiki da zalika ta fuska yin wannan to ba za a ce an kama shi da laifi ba dare ku ba ko dariƙin ba wata hanya bin mu'ahaza ta cewa a rike shi wallahu ghafur ubangiji mai yawan gafara ne zai gafarta musu launi zai gafarta musu abin da suka aikata a baya rahim mai jin kai ne bihim da su fitausi a cikin zalika inda ya yalwata musu a cikin wannan wala alallazina
na'am ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا لا يجدوا ما ينفقون wala alallazina haka nan ba laifi akan wa'annan idza ma atauka da duk lokacin da suka zo ma ta hamilahu da nufin cewa ka ba su abin da za su hau su je wajen yaƙi ka ɗauke su tare da kai ilal gazo zuwa yaƙi a kulta sai ka ce la ajidu abinku alai ainihin yanzu ba ni da abin da zan ɗo- za- zan ɗauke ku a kai wannan jumlar kulta ɗin haliya ce tawallau sai su juya da baya wata nusa sai sa wa ya tawallau ba ya tawallau ba ne tawallau tawallau ba hudun baya to wa musu min al-ansari masu wannan sifar mutum bakwai ne daga mutan madina su ne suke da wannan ai wai qalu lahum balka'una ana kiransu masu yawan kuka cewa ba su samu damar fita ba ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita haka din ya dame su sun zama suna ta kuka har aka sa musu suna da masu kuka faman al-abbasu minhum sunaini sayyidina abbas amma annabi sallallahu alaihi wasallama ya ba mutum biyu a cikin su abinda za su hau su je wajen yaki wa usmanu salasatan sai ta usmanu kuma ya ɗauki mutum uku a cikinsu ziyartar Allah da yasu lazi da hazar bayan rundunar da ya shirya ta ya shirya mata duk kayan da take bukata wajen fita wa mana yaminu na amrin na riyu isnaini yamin dan ango ya ɗau uku a je ɗau mutum biyu a ciki sai suka zama duk bakwan an ɗauke su biyu da uku biyu kaga bakwai ta cika to a wakila wasu ka ce banu mukarri ne a'a ana magana ne akan banu mukarri ne wa kanu salasata khiwati yan uwa ne guda uku maqilu wa suwaidun wa da wa kanu sa- kanu salasata ihwati maqilun wa suwaidun wa nu'man su ne da maqilu da suwaidu da nu'man dukkanin su ƴaƴan mukarri ne wasu suka ce a'a ana nufin jama'ar abu musul ash'ari ce manzo Allah da ya rantse ba zai dauke su ba sun maƙutiya na hu sannan aka zo wa manzo sallallahu alaihi wasallama da raƙuma na daga wanda aka samu a ribar yaƙi sai ya aika da ita gare su don a ɗauke su a kanta suka ce mu ba za mu hau ba sai mun je mun tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun manzo Allah ya rantse cewa ba zai ba mu raƙumin da za mu hau ba ya rantse cewa ba zai ba mu dabbobin da za mu hau mu je ba ko ya mance rantsuwar da ya ne suka zo da manzo sallallahu alaihi wasallama manzo Allah ya faɗa abinda ma'anarsa la ara hayran mimma halaftu alaihi illa fa'altu ba zan taɓa rantsuwa ba akan cewa ba zan kaza ba in ga daga baya fahimta daga baya cewa abin da ya fi shi ne cewa a ce na aikata to in na ba makawa sai na aikata wannan abin cewa na rantsi a kai ba zai hana ni in aikata ba ko kuma rantsi cewa wallahi sai na aikata idan na ga cewa abin da ya fi kada in aikata din to sai na bar aikatawar in ya so in kafara irin wannan rantsuwar ba sai an fitar mata da kafara ba wajen imam malik da a ce wani abokinka ko dan uwanka zai zo do Allah aboki ko da Allah dan uwa so nake ka taimake ni da kaza da Allah a taimaka min to kai a sannan baka da komai duban baka da komai zai ai wallahi ba zan baka me shi na ga hali to kuma bayan ya tashi sai kai ma aka kawo ma wasu mankoyan kuɗi to yanzu dan ka ɗauka ka bashi a ciki ba a ce rantsuwan nan kayi kafara ba saboda kayi ta ne bisa wani hali halin kuma ya zamo ya sauya eh kayi ta ne bisa wani hali sanda ka rantsa ba komai a hannunka amma yanzu halinka baya ko ko sanda ka rantsa kana da abin da bai isa ce an ɗauka an bayar ba amma yanzu an samu abin da yake ya isa a ce an ɗauka an bayar yanzu da ka ɗauka ka bayar wannan ba a ce sai ka ba da kafara ba a wajen imamu malik to yau dole misali lamini saboda su samun dalilin yin rantsuwa ko yaushe wajen imamu malik ana fara duban bisa lamini kafin a yi magana kafara akan menene yasa a aka yi rantsuwa kama nan dalilin yin rantsuwar ba hali ba hali ne to in hali ya zo aiki kenan wancan magana ta tashi hinan halifi yayin da aka rantse ka kana minu faka anna faka anna ka anna ce faka anna ya nina kai ka ce rantsuwar tasa muƙayyada to a bakaidan cewa ce muƙayyada to kamar yi mata gaidi ne biya da mai juri ma hamilu alaihi da rashin samun abin da zai dauke su akai kamar ya ce ai walla in dai ba samun abin da zan dauke ku ne ba ba zan ba zan dauke ku ba to yanzu tunda ya samu dan ya dauke su ba komai amma da imamin shafi'i shi yace ana fitar mata da kafara ana fitar mata da kafara saboda dai ai asalan ya ce ba zai ba a kuma yanzu ya zo ya yi shi ya sa shi ya kare rantsuwarsa shi ya sa sai ya fitar mata da kafara shi a wajen tawallau sai su juya da baya wa a'ayunuhum alhali jawabu iza jawabu iza ne ai in sarafu sai su juya da baya wa a'ayunuhum alhali idanunsu tafiyu tana farara tasiru tana farara da minar jam'i hawaye min din bayani min din wato ba tabiriya bace bayaniya ce hazana dan damuwa li ajali Allah ya jidu suna bakin ciki ne dan ba su samu ma yin fi'un abinda za su kashe ba fil jihadi a wajen yakin nan da za a ba su da abinda za su kashe shi yasa da aka ce ba a da abinda za a taimaka musu suke ta kuka inna masabilu إنما السبيل على الذين يستاذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون inna masabilu jahil dai dama akan a riƙi mutum da ya yi laifi alalabi da stajin naka na kan waɗanda suke zuwa su nemi izinin ka fita hallufi a cikin su zaman su a gida gashi ka fita yaƙi amma su suke zuwa wajenka suna neman wai kai musu izini su zaman su a gida wahun mu aganiya gashi ko suna da hali suna da wadata to irin waɗannan su ne wanda sun ba da dama ta a rike su ta a bayyana cewa lallai kam su munafukai ne suna mutum yana da hali za a yi abu na alheri ya ce shi ba zai shiga ba ai ya bayyana kansa cewa ba wanda ya yarda da wannan alherin ba ne inda ya yarda da wannan alherin ai da ya shiga ciki rauru sun yadda bi an ya kuno ma'al khawalif su ci gaba da zama tare da mata waɗanda aka bari a gida ko yara ƙanana ko tsofaffi ko masu shamajika kamar makafi da makamantansu waɗar Allah ubangiji ya yimke ala kulubi bisa zukatansu hum la ya'lamun su ba sa gane gaskiya ta kaddama misluhu irin wannan ya gabata gare mu a baya ya taziruna يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون to ya ataziruna ilaikum suna yawan zuwa ta hanzari gare ku fita hallufi a game da zaman da suka yi ba su je yaƙi ba ayin mutahallifuna ai su wayannan din da suka zauna ba su je yaƙin ba suna kawo muku hanzare hanzare bil batil da maganar da take batacciya wal akazibi da maganar da take ƙarya ce istiba- isti'nafun li bayani i'tizarihim inda al-audi ilayhi wannan sake ci gaban magana ne don a bayanin irin yadda suke zuwa da hanzari yayin da manzo sallallahu alaihi wasallama ya dawo gare su ruya an ruwaito annabi kanu bi aka masa ranin rajulan cewa su mutum 80 ne da tsirari yayin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dawo sai suka zo suna ta kawo hanzari gare shi da zahabbansa da duk magana da take batacciya ba gaskiya ba ai kaza ne ya faru alhali ba abin da ya faru ai ba da kaza ne alhali yana da shi yake cewa bai da shi ah idan za ta zo ilai lokacin da kuka dawo zuwa garin su minal gazwe daga wajen yaƙi kul lahu ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka ce da su ka ce da su la ta'tazuru ba sai kun kawo wani hanzari ba lan numina lakum mu kun wani hanzarin da za ku kawo ba fa za mu taba gaskata ku ba nusaddiqakum ba za mu taba gaskata ku ba kad nabba'ana Allahu min habarikum hakika Allah ya sanar da mu daga labaranku ai a habara na bi a hawaliku ai ya babu labari da irin halayenku wata yarallahu amalakum wa rasulu duk abin da za ku da sannan Allah zai ganshi duk wani aiki na ku da sannan Allah zai ganshi manzon sa ma sallallahu alaihi wasallam zai gani ai sayyi'a aiki da yake mummuna wal ma'ana abinda ake nufi sai yuzhiru ta'alluqa ilmihi ko sai zaharu ta'alluqu ilmihi bi a'malikum li ibadi to sai yuzhiru da sanu bangare zai bayyana ta'alluqa ilmihi rata sanin sa subhanahu wata'ala bi a'malikum da abinda za ku yi li ibadi zai bayyana wannan ga bayi a bayyana wa bayi cewa Allah fa ya san abinda kuke eh shine ma'anar sayyarallahu amalakum haka nan ma manzo sallallahu alaihi wasallam ya zai ga ayyukanku sun maturar duna sannan a ƙarshe za a mai da ku bil ba'ath da sababin tashin alkiyama ila alimil gaibi zuwa ubangijin da yake ya san da abin da yake ya faku wa shahadati da abin da yake a fili ai lahi ai za a mai da ku zuwa ga Allah fa yunabbiku ubangiji tabaraka wa ta'ala wato anan wato mufassir ya kawo cewa an yi izhari ne inda za a kawo lamiri kan wasa yaran lawa amana kuma rasulu sun matura duna ilaihi asali haka magana za ta zo kama a maimakon a ce ilaihi sai aka ce alimul gaibi wa shahadati ziyaratan fit tashdid alaihi dan san karawa a wajen tsanantawa gare shi gare su Allah nan fa ku da kuke saba wa ku munafikai Allah ne ubangiji ne da yake ya san duk abin da yake a fili da kuma abin da yake boye shi yasa kan ku ɗauka akwai wata hanya da za ku bi ku yaudare shi ta yi ku yaudare ɗan adam kamar ku A- amma Allah subhanahu wa ta'ala ai ya san duk abin da yake a fili yadda yake ya san abin da yake a boye a fayar na biyu Allah subhanahu wa ta'ala ya baku labari da ma kuntum ta'malun da irin abin da kuke aikatawa fayu da zikum alai ya muku sakayya akan ya muku sakayya akan aikin naku ai bi amalikum aw la zikum ta'malun ma din ta yi ta zamo mausuliya ce harfiya zuwa wannan ya fara nuni shi muhashi da yace ai bi amalikum a tare kuma ta zama mausula ce ismiya zuwa ga wannan nabin ya nuni da ya ce aubin da zai kuntum ta amaluna hu da abin da kasance kuna aikatawa
سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون سيحلفون بالله ذات ترنسرن صد الله لكم غريكم sai ta yi muku rantsuwa da Allah ta ke dulli uzurin bil kazimi wannan karfafawa ne ga hanzarin da suke kawowa da ƙarya hanzarin da yake na ƙarya ba na gaskiya ba za su ta yi muku rantsuwa da Allah idan kalabtumu lokacin da ku komo raja'atu kuka komo ilaihim zuwa gare su min tabuka daga yakin tabuka za su taimku rantsarar sai annabi ma'azuruna cewa suna da hanzari akwai dalilin da yasa fita hallufi suka zauna a gida ba tare da sun je yakin ba za su taimku rantsuwa wato nan a iya cewa innahum ma'azuruna ko annahum ma'azuruna saboda inda ce ta zo jawabin rantsuwa alhali ba lani أو بعد إذا فجاءة أو قسم لا لام بعده بوجهين منه مع تلو فلذا وذا يترد في ناو خير القول إني أحمد آية وأملنا الشعر من شوى